الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da bakwai ga watan watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a manzumatun nuniya ta al'imamul kahatani wanda muna duba sharhin nan na alkutufin dawani sharhin da Dr. salih ibn sa'ad as-suhaimi al-harbi ya yi kuma wannan shine majalisunmu na goma sha biyar kenan ko a darasin da ya gabata sha shida ko a darasi na goma sha shida a darasin da ya gabata mun karanta baiti na ashirin da biyu ولقد مننت علي ربي بأن أؤمن مالي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأصبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولا أذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكونك سائر الأحيان ولا أكتمن عن البرية خلتي ولا أشكون إليك جهد زماني ولا أقصدنك في جميع هوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولا أحسمن عن الأنام مطامعي بهسام يأس لم تشبه بناني ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولا أضربن من الهوى الشيطان ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور إناني ولا أضربن من الهوى من الهوى شيطاني ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور إناني waɗannan su ne baituka waɗanda muka karanta tun daga baiti na 22 zuwa baiti na 31 amma mun ɗan karanta wasu sharhin ya shiga cikin darasin da ya gabata wasu kuma za mu ji su a cikin wannan darasin namu darasin da ya gabata mun dai ji yadda malam yake ta kamar rantsuwa da ƙudurar Allah da hikimarsa cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza na biyayya da da'a ga Allah mun karanta inda yake cewa la inijta batni min ridaka ma'unatun ya Allah inda har kai mun kyauta ta taimako da dauki daga gare ka min ridaka daga yardarka hatta tuqawi aiduha imani wanda zaka karfafi imani na da ainihin wannan taimako din kamar a kasama bi sifatin lahi azzawajal ya yi rantsuwa ne da wata sifa cikin sifofin Allah kuma da hikimar Allah allati hiya sifatun wanda ita ma hikimar Allah sifa ce min sifatihi wanda dama ana iya yin rantsuwa ko da sunan Allah ko sifa cikin sifofinsa yace ya Allah ina rantsuwa ko ina mai rantsewa cewa idan ka bani wa habatni idan kai mun kyauta ya rabbi bi fadlika kai min kyautar falalaka wa ridaka anni kuma ka yarda da ni ma'unatun minka na samu taimakonka asta'inu biha ala ta'atika wanda zan nemi taimako da wannan taimakon naka akan yi maka da'a da kuma gode ma ni'imominka wa takunu hadhihi almaunatu azima to lalle wannan taimakon zai zama mai girma ta yanda tahfazuni biha min kulli su'in zaka bani tsaro da kariya daga dukkan wani abin ki kamar anan malamin yana roƙon Allah ya taimake shi wa qad jaa biha bi sigatil qasami amma sai yazo da bayanin nasa da sigar rantsuwa la in tafaddalta alayya bi ma'unatin minka ya Allah idan ka fifita ni kai min falala da taimakonka wa radita anni ka kuma yarda da ni la usakhiranna zalika to ni kuma zan horar da wannan taimako da kai min fi da'a cika cikin da'a gare ka wa fi ma yurdika kuma da wato yin abin da zai yarda da kai za mu tashi gaba ta baiti na 25 la usabbihannaka bukuratan wa ashiyatan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa wala usabbihannaka bukuratan wa ashiyatan wala takhdumanna wala takhdumannaka fid duja arkani yake cewa la usabbihannaka ya Allah nayi maka rantsuwa zan tsarkake ka da tasbihi bukuratan wa ashiyatan safa da yamma wala takhdumanna fid duja arkani kuma ya Allah wala takhdumanna wato arkani zaka aiwatar ko ka hidimtar da gaɓoɓi na fidduja cikin duhun dare ta hanyar bauta maka da ibada hadha huwa jawabul qasami malan yayi rantsuwa a can to yanzu ga jawabin rantsuwan ne a cikin wannan baiti wallazi taqaddama huwa huwa alqasamu abinda duk ya gabata a baya rantsuwa yayi fawa wato fawa haqqi hikmatikan lati ataitani hatta shaddatta bi nuriha burhani la inijtabatni min ridaka ma'unatun hatta tuqawwi aiduha ainihin wato imani wannan kamar din rantsuwa ne to ina jawabin rantsuwar shine a jawabin rantsuwar aila in wato tafaddalta ko la in tafaddala alaihi idan Allah madaukakin sarki yayi masa falala bi aunihi da taimakonsa wa ridahu da kuma yarda da shi wa fadlihi da falalarsa la yusakhiranna zalika to shi kuma zai horar da waɗannan falala da taimako da yarda ta Allah madaukakin sarki fi da'atillahi cikin da'a ga Allah wa min zalika an yusabbiha daga cikin irin da'ar da zai yi wa Allah madaukakin sarki idan Allah ya taimake shi ya yarda da shi kuma Allah ya taimake shi ya masa falala ya taimake shi to lallai daga cikin irin abubuwan da ya yi wa Allah rantsuwar zai yi shine zai aiwatar da gaɓoɓinsa wajen ɗa'a ga Allah daga cikin irin ɗa'a da zai wa Allah zai yi wa Allah tasbihi tabaraka wa ta'ala bukuratan da safe wa ashiyatan da kuma yamma wa minhu qaulullahi ta'ala akwai wato daga wannan magana ne faɗin Allah ta'ala wato ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala an sabbihu bukuratan wa ashiya ku yi tasbihi wajen tsarkake Allah safa da kuma rana ko yammaci da aka kaga shi ma yace in Allah ya taimake shi Allah madaukakin sarki yayi masa falala ya yadda da shi to shi kuma zai horar da wannan baiwa da ni'imar da Allah ya masa da wato wajen biyayya ga Allah zai yi tasbihi safa da yamma wa qaulihi da faɗin Allah ta'ala qawluhu da fadin sa wasabbih bil ashi wal ibkar dama Allah ya ce kayi tasbihi ga Allah da tsarkake shi bil ashi wato da rana ko da yammaci wal ibkar da kuma safiya suratu ali imran aya ta 41 wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai nuna tsoro ga Allah wa dunal jahar min alqawli ba sai ka bayyanar da zance ba ba sai ka bayyanar da wannan ambatan naka na Allah ba bil guduwi wal asal wato da safe da kuma yammaci wala takun min algafilin karka zama daga cikin rafkanannu to kaga duk waɗannan ayoyin sun yi daidai da abin da shi malamin yake so ya aiwatar da gabobinsa wajen yi in Allah ta'ala ya taimake shi ya yi masa falala zai yi tasbihi bakuratin wa ashiya wannan abin da Allah ta'ala yake bukata ne kuma yake so domin Allah ta'ala a waɗannan ayoyi duk ya nuna cewa a yi masa tasbihi a tsarkake shi safa da yamma suratu al-a'raf aya ta 205 wal maqsudu abinda imam al-qahtani yake nufi annahu ya'idu kaman yayi wa Allah alƙawari bal yuqsimu bal ma ba alƙawari ba rantsuwa yayi wa fihi jawazul qasami a cikin wannan ne za mu gane akwai halaccin yin rantsuwa alal umuril mutayaqqina cikin wato kan wato bisa wasu al'amura wanda akwai yaqini wajen yin su aw allati yaghlibu ala zanni fi'iluha ko kuma irin al'amuran da zato mafi rinjaye za su yi kuma za a yi su amma duk da haka mutum ya rantse abu ne wanda yake yaƙini ba shakka amma mutum zai iya rantsuwa a kai abu ne wanda yake zato mafi rinjaye zai iya yiwuwa amma mutum ya hada da rantsuwa kaga yi wa Allah tasbihi bukuratan wa ashiyatan wani abu ne wanda zai iya yiwuwa amma duk da haka yayi rantsuwa cewa Allah madaukakin sarki in yayi masa waccan baiwa da ni'ima shi kuma yayi rantsuwa cewa zai yi tasbihi ga Allah madaukakin sarki wa bi khassatin fi'il ta'at musamman yin aikin da'a aikin da'a ai abu ne wanda yake al'amura mutayaqqina al'amura ne na yaqini har sai ka rantsa in zaka yi sallah ko zaka yi azumi ko zaka yi abin nan fa huwa yuqsimu kamar shi imamul qahtani yana rantsuwa ne an yi kusira cewa zai yawaita amma dama duk musulmi yana yin tasbihi da tahmidi da sauransu amma yayi rantsuwa ne akan zai yawaita min tasbihi lahi daga yin tasbihi da tsarkake Allah lailan wa naharan dare da rana wa sirran wa jiharan a asirce da kuma bayyane bukuratan wa asilan safe da yammaci thumma aqsama sannan ya kuma rantsuwa an yusakhira jawarihahu cewa zai horar da gabobinsa fi zalamin laili cikin duhun dare lil amali bima yurdi Allah wato wajen yin aikin da Allah zai yarda da shi ma'ana aikin da zai yarda da Allah subhanahu wata'ala ai ma'ana la usakhiran na jawarihi kamar imam al-qahadani yana rantsuwa cewa wallahi zan tafiyar da gabobina zan hidimtar da su zan horar da su fi da'a tika wajen yi maka da'a ya Allah wa fi ma yurdika kuma zan tafiyar da su cikin abin da zai yardar da kai wa jawful layli min afdalil awqat kuma kaga cikin dare kaga tsakiyar daren nan yana daga mafifitan lokuta bayan Allah sun riga sun gano wannan gabar duk wanda yake da wani abu da ya sha masa gaba ya tare shi wannan lokacin yake ribata duk wanda yake cikin wata damuwa wadda ta zame masa cuta ya rasa yanda zai yi inda zai gane sirrin wannan lokacin na cikin dare din nan to da an gama wannan mas'alar da haka lokaci ne wanda yake mafi falala wanda Allah maɗaukakin sarki yana amsa roƙon bayinsa yana amsa kiransu yana biyan bukatarsu matsalar shine lokaci ne na baccin mutane galiban yanzu mutane ba bacci suke da wuri ba ana zama ne a yi hira a majalisa ko a yi ta danne-dannen waya kasan akwai majalisa ta waya akwai majalisa ta zahiri majalisa ta zahiri ita ce wadda gawa na ya fito gawa na ya fito gawa na ya fito sai a zo a haɗu sai a yi ta faman hira irin ta majalisa to akwai kuma majalisa ta waya mutum za a gan shi ya taɓo wannan ya hira da wannan a yi chat da wannan a yi kaza nan a shiga nan a ga facebook a yi wa sai ga kan kayi kafin ka yi aune sai ga mutum sha biyu karfe ɗayan dare yanzu wanda bai kwanta ba sai karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi karfe biyu kake sa ran kuma karfe uku ko hudu ya tashi ai kaga abu ne mai matukar wahala kuma lokuta ne shi yasa za ga mutane sun dade a cikin matsaloli kuma har yanzu lokaci ne mai albarka kuma lokaci ne da Allah ke amsar addu'a amma matsalar shine da yawa daga cikin mutane ba a cika morar da cin gajiyar wannan lokacin ba yana daga cikin mafifitan lokuta allati ya ta'abbadu bihal mar'u wanda mutum zai bauta wa Allah a ciki bi haythu la yarahu ta yanda kuma ga ikilasi lokaci ne wanda yake akwai tsarkin zuciya ba wanda ya san mutum yana yi sai Allah amma da rana akwai yiwuwar riya ta shigo kana yi wani ya zo ya sallama kana yi wani ya ce har yanzu baka gama sallar bane kana yi wani ya ce karatun Qur'ani fa kai mana wayo kana yi haka amma in cikin dare ne kowa ya yi bacci in baka ga dama ba ko iyalanka ba za su san ka tashi ba kai kaɗai kake gaya wa Allah matsalolinka kai kaɗai kake gaya wa Allah damuwarka kai kaɗai kake gaya wa Allah bukatunka ba wanda ya sani ka tashi ka yi na fulfuli raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas gwargwadon abin da ya sawwaka sannan kana inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila haka Allah ta'ala ya ce da haka lokaci ne ya ta'abbadu bihal mar'u da za ga mutum yana bautawa Allah bi haythu la yarahu ta inda ta yanda ba mai ganin sa illa rabbal alamin sai ubangijin halitta qala ta'ala Allah ta'ala ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin Allah shine wanda yake ganin ka lokacin da ka tsaya ba mai ganin ka duk wanda zai ce ya ganka shi ma yana can yayi bacci a daidai lokacin da an yi bacci kai kuma ka ce ka tashi to kaga abin da zai taimaka maka wajen yin irin wannan shine ka kwanta da wuri da an ce an dan an yi sallar isha'i ka gama duk abin da zaka yi tara da rabi zuwa goma a ce ka kwanta to kaga wannan shine zaka iya tashi karfe 3 karfe 4 dare saboda ka dan samu bacci na wasu awoyi inda zaka more ma a ce bayan sallar isha'i mubasharatan ka je kai kwanciyarka to amma mas'alar shine an riga an saba da waɗannan abubuwan musamman wayoyin nan da kake kallo yanzu su ma sun taimaka wajen ko cututtukan rashin bacci da suke damun mutane za ga waya ce saboda wayoyi za ga yawanci mutum sai ya raba dare yana yana kan waya yana ta abubuwa da waya Allah ta'ala allazi yaraka shine wanda yake ganin ka hina taqumu lokacin da kake tsayawa wa taqallubaka fis sajidin da kai kawo ɗinka cikin masu sujada wato cikin sujada ka dago ka tafi kai waye ba mai ganin ka sai Allah suratu shu'ara aya ta 218 zuwa 219 hina ma yahja'un nasu lokacin da mutane suke bacci wa yanamul maharumuna waɗanda aka haramta musu samun rahamar Allah aka haramta musu samun dace aka haramta musu amsa musu addu'o'i da kwaranye musu damuwoyinsu to lokacin suna bacci ya ƙoma man waffaqahu Allahu tabaraka wa ta'ala a daidai wannan lokacin wanda Allah ya yi masa gamdakatar wanda Allah ya masa muwafaka shi kuma a irin wannan lokacin da an haramta wa wasu irin ribatar wannan lokacin shi kuma a lokacin yake tashi yunaji rabbahu yana kuka yana ganawa da ubangijinsa ya ta'arradu li nafahati yana bujirar da kansa zuwa ga kyaututtukan Allah yana san Allah ya masa wata gagarumar kyauta inda ma yanzilu a daidai lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake saukowa fa yunadi ibadahu yana kiran bayinsa hina ya baqa thuluthul akhir min al-layl lokacin da bai fi sulusun dare na ƙarshe ba gari ya yayi haske ma'ana sulusun dare na ƙarshe ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kullum man yas'aluni fa a fa udiyahu wane ne wanda zai tambaye ni ni kuma bashi Allah shi ne mai abin bayarwa kawai wa yake neman a bashi Allah yake yanzu Allah maɗaukakin sarki yana neman wa yake so ya bashi man yas'alu ne ce waye zai tambaye ni abin da ya tambaye ni ina nan da shi kuma ni ba ni da bukatarsa bal ma wannan abin dan amfaninsa ne ina yake wanda zai tambaye ni ni kuma in bashi man yad'uni wa zai kira ni saboda wani ya zalunce shi saboda wani ya mabanga banga ya sha gabansa saboda wani ya danne man haƙi saboda wani ya yi kaza saboda kaza wa zai kira ni fa astajibu lahu in amsa masa kiransa amma ina lokacin da Allah yake ta wannan ina bacci lokacin da Allah yake cewa wa zai roke ni wa zai tambaye ni kana bacci lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa zai yi kaza wa zai kaza kila da yawa daga cikin mu muna bacci man yastaghfiruni wa zai nemi gafara ta fa aghfiru lahu na gafarta masa fa huwa yuqsimu to shine al-imam al-qahtani yake rantsewa an yusakhira jami'a jawarihi cewa zai horar da dukkan gabobinsa fit tasbihi cikin tasbihi ga Allah wata halili da tahalili hailala kenan wata kabiri da kabbara was salati da sallah wal ibadati da ibada wa hiya allati abbara anha bil khidma wannan ita ce gabar da imamul kahatsani ya fassara ta da hidima da yake cewa wal akhdu manna wal akhdu manna me akwai gabar da yace wal akhdu manna ko wal akhdu manna fidduja arkani abin da yake nufi kenan wal akhdu manna ma'ana zan horar da gabobi na gaba ɗaya cikin duhun dare abin da yake nufi kenan shine ya fassara shi da hidima ma'ana zan hidimtar da gabobi na wajen tashi in yi sallah in yi tasbihi in yi karatun alkur'ani in yi addu'o'i wa qawluhu da fadin imam al-qahtani wala wala azkurannaka qa'iman aw qa'ima aw qa'idan yace kuma wallahi ya Allah zan ambace ka ina tsaye ko ina zaune zan zama zakiru na tsakani da Allah ba na riya ba zakiru irin wanda Allah madaukakin sarki yake bukata zan ambace ka ya Allah a tsaye ko kuma a zaune wala ashkuwanna sa'iral ahyani yake cewa wala ashkurannaka kai sannan kuma zan gode maka ya Allah sa'iral ahyani a dukkan rayuwata duk zamani na lokuta na gaba ɗaya zai zama godiya ne gare ka ya Allah ya qulu Allahu tabaaraka wa ta'ala fi wasfil mu'minin Allah tabaaraka wa ta'ala wajen sifar mu'minai yana cewa alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladhina su bayin Allah mu'minai cikin sifar su sune masu tashi suna ambatan Allah madaukakin sarki qiyaman suna tsaye wa qu'udan ko suna zaune wa ala junubihim ko suna kwance akan gefofinsu kan haƙarƙarinsu wa ya tafakkaruna suna tunani fi khalqis samawati wal ardi game da halittar sammai da ƙasa rabbana in suka kalli sama suka kalli irin yanda Allah ta'ala ya ƙawata ta da taurari da aflak suka kalli ƙasa da irin yanda Allah ta'ala ya tsara ta da duwatsu da ruwa da sauransu sai su ce rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batilan ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba babu yanda zai Allah ya halicci sama kawai dan wasa ba yanda zai Allah ya halicci wannan irin halitta mai girma kuma ce dan wasa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ya Allah ka tsare mu azabar wuta suratu ali imran aya ta 191 wa yaqulu jalla wa ala Allah mai girma daukaka yana cewa ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha katiran daga cikin abin da baya yawa a ibada shine zikiri baya yawa ambatan Allah a ce yayi yawa ka rage a'a uzkurullaha zikiran kathira Allah ta'ala ce ku ambaci Allah ambato da yawa da haka zaka zama mai ambatan Allah da yawa ne in ka musamman in ka fahimci yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani in zai shiga akwai zikirin shiga in zai fita akwai zikirin fita in zai zauna in zai tashi in zai ci in zai sha in zai sanya sutura in zai yi tafiya in ya dawo daga tafiya akwai azkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar a wuraren duk motsi za ga akwai zikiri akwai littattafai da yawa da malamai suka yi game da azkar akwai tuhfatu zakiri na imamu shaukani tuhfatu zakiri na sunan littafin kenan akwai al-azkar na Imam nawawi banda kuma yan kanana da ake tsakura akwai al-kalimat tayyib na ibn wato abinan Sheikhul Islam in ban manta ba ko Ibn al-Qayyim al-kalimat tayyib shi ma haga magan azkar ne banda kanana irin su al-azkar wato wanda muke yake hannun mu ko yawa hisnul muslim da ire-iren su to za ga duk wani motsi sa kaza yin kaza duk wani motsi za ga ga abinda annabi ya kaza ga abin shine uzkurullah zikran kathira din ambatan Allah da yawa kenan duk abinda zaka yi akwai abinda aka ce ka karanta na zikiri sai ka karanta sannan kuma banda zikiri wanda yake mutlak ba a yi masa kaidi ba ba a ce ka kirga wa Allah adadin wanda zaka yi masa ba tasbihi tahmidi tahlili takbiri hauqala hailala duk ire-iren su gasu nan zaka yi tayi ne in ka gaji da wannan kai wannan in ka gaji da wannan la yazalu lisanuka ratabun min dhikrillah kar harshen ka ya bushe daga ambatan Allah ko da yaushe zama harshen ka a jike yake da ambatan Allah subhanahu wataala in a tsaye aka ganka ambatan Allah kake in ku kana tafiya kai kadai kila ko kana tilawa alqur'ani ko kana salatin annabi ko kana hailala ko kana tahmidi ko kana takbiri ko kana tasbihi in an a zaune ake ana magana to in ba kai kake magana ba za a samu ambatan Allah kake lokacin da zaka magana ta dawo kanka sai ka dakatar in ka bada jawabi ko kai naka kai taka maganar ko ka bada amsar abin da aka tambaye ka kafin kuma wani ya sake yin magana shikenan sai ka ci gaba da astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai wannan tsakaninka da Allah ba sai ka fito an ji ba shine zikirin ka ambaci Allah da yawa ya zaman to rayuwarka galibin ta ambatan Allah ne a ofis ambatan Allah a kasuwa ambatan duk inda kake kai zamanto kana cikin azzakirin Allah kathiran wadh-dhakirat da haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkurullah ku ambaci Allah zikiran kathiran ambatan Allah mai yawa ka ambaci Allah da yawa wasabbihuhu ku yi tasbihi ga Allah ku tsarkake shi bukuratan wa asila safe da yamma akwai azkar asaba akwai azkarul masa annabi ya karantar da su kowanne za ga in ka zauna za ka iya ɗaukan kamar awa ɗaya kana karanta iya azkarul saba sannan akwai azkarul masa banda na shiga gida banda na fita daga gida banda kafaratul majlis banda na cin abinci banda na shiga ban ɗaki banda na shiga kasuwa banda na hawa abin hawa ga sunan azkar ne ko ta ina za ka zama cikin azzakiri na Allah kathiran wa zakirati in ka karanta wa zikirai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi daily suratul ahzab aya ta 41 zuwa 42 wa taqulu aisha radhiyallahu anha na aisha radhiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a kowane lokaci duk lokutansa na ambatan Allah ne in kana neman shugaban zakirai na duniya da lahira manzan Allah ne sallahu alaihi wa alihi wasallam ba a samu wanda ya kai manzan Allah zikiri ba zakiru ne azzakirin Allah kathiran wa zakirata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu ambatan Allah da yawa na Aisha ta ce yazkurullah ala kulli ahyani kaga kenan babu wani lokaci ba wani minti na banza da wofi babu wata awa babu wani lokaci wani yini da zai zo baka karanta alkur'ani ba baka yi wa annabi salati ba kai baka yi tasbihi ba kai baka yi tahmidi ba kai baka yi tahlili ba kuma ba shiru kai ba duk abin da ka faɗa kuma ana rubutawa akwai hasara da ta wuce wannan duk abin da kake faɗa ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ina ma surutun kai zama ambatan Allah shi yafi yawa ambatan Allah ya fi yawa waja fi du'a alladhi yadhkuru dubura kulli salatin yazo cikin addu'ar da annabi yake yi wato wanda yake alladhi yadhkuru dubura kulli salatin wanda yake yi bayan kowace sallah min hadithi mu'az daga hadithin mu'az Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wato ambatan Allah ma fa sai Allah ya tabbake ka shi sa annabi cikin zikiran da yake yi ma Allahumma a inni ya Allah ka taimake ni ala zikirka in dinga ambatanka in ba haka ba sai ga mutum yayi zauna yayi awa ɗaya minti talatin ba abin da yake kuma yake ambaci Allah da haka ka yi zikirin ma sai in Allah ya taimake ka shi sa annabi cikin zikiran sa ma har addu'a yake ya Allah taimake ni tuna ka ya Allah ka taimake ni in ambace ka annabi yana cewa Allah ya taimake shi ya ambace shi kaga min babu aulani in dinga roƙon Allah ya taimake ni in ambace shi wato shi kansa ka ambaci Allah taimako ne daga Allah in Allah ya so ya taimake ka sai ya saka ambatansa ka zama alqur'ani diman wa da'iman duk inda kake za ga alqur'ani ne in dai baka wani abu da baya haduwa da qur'ani za a ganka da alqur'ani kusan kullun za ka ga akwai wani adadi da kake karanta na alqur'ani in ko yanayin da kake ciki ba zai bayar da dama a karanta alkur'ani ba to insha Allah za a same ka ko dai kana tasbihi ko kana tahmidi ko kana takbiri ko kana hailala ko kana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taimako ne daga Allah in ba haka ba mutum sai ta jin dan ana ce ina gaya maka wannan wallahi malam in Allah ya jarabce ka san wa man qaddara Allah wa halahu tana na aiko yabi da kan Allah ya so ya wahal da mutum sai hada shi da irin wannan waƙe-waƙen eh ta jin gambo waka gambu ko eh yana ta abun nan malam yana zaune ba komai malam in ya ji kare sai ya ta abun ko kuma hada shi da wannan yan adabin kasuwar Kano din su ma suna nan wake wake cika wayar sa malam ta ji in ya ji wannan ya ji wannan zabayar in ya ji da wannan zabayar ya ji wannan ba zabayar haka yi ta ji malam ba zikirin Allah kwata kwata a rayuwa dole rayuwar mutum ta yi kunci dole rayuwar mutum ta yi duhu dole rayuwar mutum ta yi nauyi kasala da nauyin jiki da mutuwar jiki ya dinga damun mutum mutum ya wayi gari ya rasa abin da yake damunsa ba ambatan Allah zuciya ba ambatan Allah ai duhu take tsatsa take in kaga ku kana baka ambatan Allah amma washar da kai to a ji tsoron abin da zai same ka ya nuna cewa gaskiyar magana ka san idan mutum ya kai sun waura ta kuri a lalacewa Allah sai ya bude ba komai in mutum tsiyarsa ta kai ƙarshe wani lokaci sai ya ɗauka ya fi ƙarfin kowa sai Allah ya masa istidiraji sanasta dirijuhum min haythu la ya'lamuna Allah ya kiyaye wa shukurika da kuma gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar ibada gare ka ya Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 22119 Imam Abu Dawud hadisi na 1524 Imam An-Nasa'i hadisi na 1303 hadisin Abi Dharr radiyallahu anhu Shak Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 1362. Wa min a'azami wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin manya-manyan wasiyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la yazalu lisanuka radaban min dhikrillah wai kada ka yadda harshen ka ya bushe daga ambatan Allah. ana gama wannan a shiga wannan ana gama wannan ka suna nan kala-kala daban-daban in kai wannan kaji ka dan samu gajiyawa da shi sai ka canza wani suna nan da yawa da aka cikin wasiyoyi mafiya girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma shine ya yi musu wasiya da su yawaita ambatan Allah su ambaci Allah da yawa wannan yana sa mutum ya zamanto wato nauyi yana, yana, yana samun nishadi sosai ambatan Allah zikiri yana kawo wa ɗan adam arziki yana kawo masa walwala yana kawo masa sakewa yana kawo masa farin ciki saboda kullum ba ka da aiki sai tuna Allah sai ambatan Allah saboda ka san Allah baya barin mutum ba aiki ko in ka ki ambatansa zai hada ka da ambatan waninsa ko ba ku lura da wannan ba kar kuma ka zamto a wane yana yi ka ci ai shi zikirinsa na bid'a ne kai kuma na sunna kaki ana samun irin wannan matsalar kaga wani malam na bid'ar sosai yake yi bil haqi shi kuma ga wannan sunna yaki yana tab against din wancan yana musu raddi cewa zikirin da yake yi na bid'a ne annabi bai koyar da shi ba shi kuma baya yin wanda annabi ya koyar to da kai da shi wane ne banza kai ka gane mai kyau amma ka ki kai shi kuma ya gane mara ya rike mara kyau a matsayin shine mai kyau kuma yana ta yi za ga akwai irin wannan wato shedan da kake kallon sa lalatarsa tana da yawa in ya dora wancan akan wani layi to in ba daga sai kai ba kai ma sai ya dora ka a wani layi sai ga zikirin an idar da sallama baka iya tsayawa kai da an yi sallama pop sai mutum ya tashi ya fice ba zai zauna yayi azkar din nan ba tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ya cike da la ilaha illallah dududu minti nawa ne minti nawa zakai ba za ka yi irin wancan ba ka ce ba ka yadda da shi ba to shi wanda ka yadda da shi shi ma ba ka yi ba za ka iya zama bayan sallar asuba ka yi azkaru saba ba ba za ka iya ba ba za ka iya dakatar da komai bayan sallar la'asar kai kai azkarul masa ba zikirin da annabi addu'ar da annabi wato abin nan zaman da ake bayan sallar juma'a bayan la'asar a zauna zuwa faduwar rana ba ka yi ba ka yi baka komai ko kana kasuwa ko kana kaza lokaci ne mai tsada da annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yuwafiquha abdun muslimun babu wani musulmi da zai muwafaka da wannan lokacin ya roki Allah wata bukata sai Allah ya biya masa a samu mutum yana addu'a yana askar a ce bayan la'asar baka komai kashe wayoyinka kawai ka buya ko ka kana gida ko kana masallaci ka zauna kai ta ambatan Allah sai gabda rana za ta faɗi magaruba ta doso ka daga hannu kai ta addu'o'i ba ma yi kuma manzo Allah ya gaya mana to zama zami kenan ba wan ba kanin kuma ka kula da yawa za ga duk wanda yake da awar sunan to sai ga kuma yana da wannan matsalar ka ce shi wancan nasa ba koya masa ba ba annabi bane yace yayi kai kuma wanda annabi yace ai kai ma ka ki kai to duk cikin ku gaba ɗaya waye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai yi alfahari da shi so ya kamata sai mun gyara waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 1760 a 17680 Imam Abu Dawud hadisi na 3375 hadisin Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu wasahahu al-Albani fi sahih al-Jami' hadisi mai lamba ta 7700 fal muslimu shi fa musulmi a yanda aka san musulmi yukthiru min dhikrillah yana yawaita ambatan Allah ne fa ila an yalka rabbahu babu ranar sassautawa ko dainawa fa har ya haɗu da ubangijinsa haka musulmi yake kenan in kaga musulmi ba haka ba to a tuhumci musuluncinsa in kaga musulmi baya yawan ambatan Allah ko baya yawan zikiri ko ba ruwansa da alkur'ani ko kai gaskiyar magana a tuhumi musuluncin mutum wani iri ne dan a ka'ida musulmi yana yawaita zikiri babban zikiri ko karatun alkur'ani kuma babu ranar dinawa ba kar ya ce yayi jiya yayi shekaran jiya yau bari ya huta a kullun zaka same shi cikin ambatan Allah har ya hadu da ubangiji jalla wa ala ma ada fil amakin allati yajibu an yunazzaha dhikruhu an yunazza an yunazzaha zikirallahi anha ko an yunazzaha zikirullahi anha in ka cire wasu wurare da ya wajaba a tsarkake ambatan Allah daga wa'annan wuraren akwai wuraren da bai kamata a ambaci Allah ba bai dace ba kamar banɗakuna ko kamar banɗaki ba gurin ambatan Allah bane gurin da yake da kazanta da datti ba gurin da yake da najasa da haka in ka cire wuraren da ya wajaba ya a tsarkake ambatan Allah daga wa'annan wuraren kar ai ambaci Allah to in ka cire wa'annan wuraren musulmi duk inda ka same shi cikin zikiri yake wal mu'minu alladhi yalhaju bi dhikrillahi shi fa mu'minin da ya saba da ambatan Allah yalhaju sabo kenan ya saba ya atadu bi dhikrillah ya atadu dhikrallah ya saba da zikiri da ambatan Allah yusbihu daidanahu to ambatan Allah yakan zama masa al'ada yana zama masa al'ada saboda yanda ya bi jini da tsoka da bargon jikinsa ya zama kamar wani abu wanda yake ya saba da shi daidana wato daidanahu shine ɗabi'arsa wada wada'abahu da al'adarsa hatta fi ahalaki dhurufi wai zaka samu mutum cikin ambatan Allah har a irin lokuta na tsananin bakin duhu shiddatu wato sau wato abin nan tsananin duhu shi ake kira da halak wada'abahu za ga ya saba da ambatan Allah hatta fi a halakin zurub wai har a irin lokuta masu duhu masu kura masu wahala mutum baya ambata baya manta zikiri ka san wani a cikin walwala da nishadi yake zikiri amma in ya shiga cikin abubuwa suka cakuɗe masa abubuwa ta ko ina suka kunno kai to sai ga mutum ya tsaya cak to wai shi mumini har a irin waɗannan lokutan masu wahalar baya mantawa da ambatan Allah hatta fi a halakin zurufi la ya zukuru illallah har a irin waɗannan lokutan masu wahala ai bai tuna kowa sai Allah ba za ka je na ambatan kowa ba sai Allah cikin lokuta masu ƙura masu duhu masu wahala ba ka jin yana kama sunan wani mahaluki sai Allah jalla wa'ala kama fa'ala zannun kamar yadda zunnun annabin Allah Yunus alaihi salam ya aikata lokacin da ya tsinci kansa cikin duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd ga duhun teku ga duhun cikin kifi amma a daidai wannan lokaci abinda annabin Allah Nuhu yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin na san duk wahalar da zaka shiga duk matsin da zaka shiga duk hadarin da zaka shiga bana jin zai kai hadarin da annabin Allah Yunus ya shiga shi fa yana fadawa cikin jirgin ruwan faltaqamahul hutu wa huwa mulim jirgi wato gaba ɗaya wani katon kifi ne ya haɗiye shi kuma ba haɗiyar ba wa huwa mulim a wajen Allah yana abin zargi an gane ko shi sa Allah yake cewa laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ce ba dan ya zama daga cikin masu yi mana tasbihi ba Allah ce wallahi da ya zauna a cikin cikin kifin nan har zuwa tashin alkiyama amma annabin Allah Yunus yana jin halin da ya shiga ciki ba wanda ya tuna sai Allah ya ce la ilaha illa anta subhanaka babu wani abin bautawa a sama ko ƙasa sai kai tsarki ya tabbatar maka Allah inni kuntu minaz zalimin na tabbata daga cikin azzalimai fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minina gaishe ka Allah haka Allah madaukakin sarki ce fastajabna lahu yana kiran mu da ya manta da kowa yace sai muka amsa masa wa najjaynahu minal gham muka tseratar da shi daga cikin bakin ciki da damuwa da takaici da yake ciki Allah yace kar ku dauka iya annabin Allah Yunus muka yi wa haka wa kadhalika nunjil mu'minina haka muke wa mu'minai mu tsamar da su sun shiga cikin matsala in dai basu manta da mu ba suratul anbiya aya ta 87 bikhilafi ula'ika sabanin wancananka allazina yata'allaquna bi ashabil qubur waɗanda suke makalkalewa matattu da suke cikin kaburbura mutum ya shiga mawuyacin hali maimakon ya kira Allah sai ya dinga kiran wani shehi da ya dade da mutuwa ya daɗe da barin duniya amma maimakon ya kira Allah lokacin da ya shiga cikin matsi ya shiga cikin wahala sai ka ji yana kiran ashabul qubur wayanda sun mutu da dadewa kasusuwansu duk sun yi fari suna cikin kaburbura wa yazbahuna saboda damsul basira ta ga mutum har yanke yanke yake yi laha da sunan wayannan shehunan ko sunan wayannan matattun da cikin kaburbura wa yastaghithuna bi ahliha suna neman dauki suna neman agaji da tanyo daga waɗannan ma'abota kaburbura ɗin, idza na balwahi da minhum amrun fazi'un da zarar wani al'amari mai firgitaswa ya maye wa ɗaya daga cikinsu ya fa ya samu ga ɗaya daga cikinsu ila tilkal quburi ba inda ya nufa sai wajen wayancan kaburburan wa ashabiha da kuma ma'abota wayancan kaburburan wa yaqul idza a'ayatkumul umuru fa alaikum bi ashabil qubur wa ya haka ji mutum yana cewa ai da zaran al'amura sun gajiyar da ku al'amura sun ci kurkuɗe muku al'amura sun yamutse fa alaikum bi ashabil qubur maza maza ku tafi wajen wayancan matattun bayan Allah ne na cikin kaburbura ku je ku gaya musu kukan ku ku je ku gaya musu damuwar da kuke ciki ku gaya musu ƙasa ta rikice su kawo ɗauki ka gaya masa kana cikin mawuyacin hali ya kawo maka gudunmawa ka gaya masa wani ya zalunce ka ya kwace ka wal iyazu billah muna neman tsarin Allah da irin wannan wa ma za yanfa'aka ko wa ma za yanfa'aka ashabul qubur ma'abota kaburbura da suka mutu suna cikin kabari amfanin me za su yi maka ala gafata malam alladhina in kanu mu'minina wanda su na cikin kaburburan nan in ya tabbata mu'minai ne fahum yahtajuna ila du'aika to su addu'a kama suke bukata in banda shirme ya zaka yi haka shi wanda ka je kan kabarinsa shi kai yake so zuwanka sai ya ji daɗi ya ɗauka addu'a za ka yi masa ashe shirme ka zo yi wajensa Allah ta'ala ce in ta du'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ma ba sa ji shi duk wanda ya mutu in an je kabarinsa sa ran yake an ji ya masa addu'a a wai ashe zuwa aka shi kuma a roƙe shi shi yana cikin yanayin da ba yanda ya iya yana neman ɗauki da taimako shi kuma wani yana nan shi kuma gani yake kamar shi wannan na cikin kabarin a cikin zai iya kawo masa gudunmawa ko ɗauki a cikin rayuwarsa da aka in matattun nan muminai ne to ba bukatar suka je kabarin suka roƙe su ba su bukatar suka je kabarin suka yi musu addu'a wa in kanu ghaira zalika in ko wayannan matattun da suke cikin kabari ba muminai bane faqad afdau ila ma afdau ilaihi to ai sun tafi za su tarar da abin da suka aikata in su suka ɗora ka akan irin wannan layin na ka je ba suna raye ka bauta musu ka nemi bukatar da ba a neman a wajen kowa sai Allah ka neme ta a wajen su su suka koyar da kai su suka baka wannan tarbiyyar har suka mutu to ai sun je sun tarar da abin da suka aikata tajidu musliman al-doktor Suhaimi yace ka samu mutum musulmi yashhadu an la ilaha illallah yana kalmar shahada yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ka samu musulmin da ya yarda annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimus salata ka samu musulmi yana tsaye da sallah wa yutiz zakata yana bada zakka wa yasumu yana azumi wa yahujjul baita har ziyarar ɗakin Allah da niyyar aikin hajji ya je wa yaf'alu ta'at kana iya samun sa kuma yana aikata wasu ayyuka na da'a ga Allah wa yajtanibul ma'asi yana nisantar sabo wa yanqudu zalika kullahu amma ka san musulmi zai iya warware waɗannan abubuwan dukansu bi kalimatin saboda wata kalma guda ɗaya tak ya ƙulu ha da ya faɗe ta inda kabarin a gaban wani kabari minal kuburi daga kaburbura kalma ɗaya in yaje ya zauna ya durƙusa a gaban kabari ko yaje ya tsaya akan mai kabarin Allah kalma ɗaya da ya faɗa duk wa'innan ayyukan nasu sun warware sun rushe kalmar shahada ta tafi sallah ba ita ake magana ba jigo ya tafi kuma me zai zauna ɗaki zai tashi ragaya ta zauna kalmar shahada ma ta tafi ba matsala kaga ba sallah ba azumi ba zakka duk abin da yayi babu saboda kawai ya je kan wani kabari ya yi wata shirka da ba a yin irin wannan sai ga Allah kaji mutum yana madadun ya fulan ɗauki taimako agaji ya kaiwa ne kaji mutum yana kiran wani bawa ba ba yana kiran wani ba Allah ba yana madadun ya fulan madadun ma'ana aunun wa gauthun shine madadun taimako da ɗauki da agaji ya kaiwa ne idza qala kai idan mutum yace madadun ya rasulullah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi amfani da irin abin da ake roƙon Allah ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ya faɗi ba nauyi a ce irin ibadar da ba a yi wa kowa sai Allah sai kaje kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine farkon wanda zai yi faɗa da kai ranar tashin alkiyama da haka ba za ka je ka ce madadun ya rasulullah ba na fata an gane au madadun ya badawi wani shehi ne shehi badawi a ce madadun ai aunun wa gauthun ya badawi madadun ya naqashabandi kaji wani shehi naqashabandi ya shazali ya margini an gane ko to duk wa'annan shehunan mutum ya dinga kiran sunansu lokacin da ba a kiran kowa sai Allah shirka kenan ina mutum ya bar iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu dinsa ina mutum ya bata idan har mutum zai shiga cikin wani yanayi ya manta da Allah ya kira wani ba Allah ba ina karatun fatiha da yake karanta kullum ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in in dai har mutum maimakon ya ce ya Allah kaji yana ya shehu abdulkadir jilani ko ya inyas ko ya kaza ko ya kaza duk wanda zai dinga kiran wa'annan ya manta da Allah ina tauhidin yake sara kallati na qadar gazlaha min ba'di quwwatin an kafa yanzu shi wanda ya aikata wannan ga kalmar shahada a da yana da ita ga sallah ga azumi ga aikin hajji ga ayyukan da'a ga nisantar sabo sai dai kuma sara yanzu ya koma kallati na qadar gazlaha kamar macen da ta warware kadinta min ba'di quwwatin bayan kadin yayi karfi an kasan warwarewa Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kasa mace ce ta zauna ta yi kadi an san kadi ai ko ta kada auduga malam bayan ta yi kadi ta zo ta ta yin wato bayan ta gyara auduga ta cire gululun mazari ta cire kaza ta cire kaza duk ta zo ta tabe audugar ta fara kadawa to haka tun safa take ta yi ta yi ta kadawa ta ta kada audugar nan ta ta kada ta ta koma zare sai da yamma ta yi likis la'asar sakaliya kawai ta zauna kuma wannan tufkar da ta yi ta yi nazaran sai ta zo ta warware shi shine misalin wanda duk yayi waɗannan ayyukan kuma sai da tafiya ta yi nisa kuma yazo yi shirka da Allah naqada wa hadama ma bana ya gurguza ya kuma rusa abin da ya gina wa qawluhu ko lokaci minti na wa qawluhu da fadin Imam al-Qahtani wala ashkurannaka sa'iral ahyani kuma ya Allah nayi maka alƙawari da rantsuwar zan gode maka a tsawon zamani na gaba ɗaya rayuwata sa'irul ahyan ai fi kulli zamanin a kowane lokaci ila an udfana har abin ne ya Allah ba zan daina godiya gare ka ba wa hadha al-wa'du irin wannan alƙawarin yaltazimu bihi al-mu'minu irin alkawarin da mumini ya kamata ya lazumce shi kenan ya lazumce shi wa ya juzul qasamu ala mithli haza to akan irin wannan ya halatta mutum yayi rantsuwa li'annahu qasamun ala mardati Allah subhanahu wata'ala domin rantsuwa ce akan yardar neman yardar Allah subhanahu wata'ala bi an yakuna min adh-dhakirina na ya zama daga cikin masu ambatan Allah fi jami'il awqati a cikin dukkan lokuta washakirina fi jami'il ahyan masu godiya ga Allah a kowane lokaci washukur ibadatul mun'imi subhanahu wataala ita kuma godiya shine bautawa wanda ya maka ni'ima din ka tabbatar da Allah ne ya ma wannan ni'imomin eh to ka bautata masa shine godiya gare shi bi fi'ili awamirihi ta hanyar aikata abubuwan da Allah ya umarni wajitina bi nawahihi da kuma nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana wa qawluhu da faɗinsa wala aktumanna anil bariyati khallati ara minti da to an ce lokacin ya cika to insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah